الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهري شاهدوا قوة الرجب hijira 1447 inda ya muwafaka da hudu ga watan daya shekara ta 2026 ci gaba da karatu na tasrifi a wannan littafi mai albarka lamiyatul af'al wallafar babban malami ibn malik rahimahullah da wannan shi ne darasi na talatin da biyu mun kwana a baiti na ɗari da uku a ƙasida ta zo ƙarshe kenan za mu tashi a baiti na ɗari da hudu faslun fi bina ilmaf'alati liddalalati alal kasara to ibn malik rahimahullah yake cewa min ismi ma kasura ismul ardi maf'alatun ka misli masba'atin wa za'id ikhtuzila min min zil mazidi ka maf'atin wa muf'ilatun wa af'alat anhum fi zalika ihtumila غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا ibn malik a kamin mu shiga wannan fasali a darasin da ya gabata an yi bayani akan masdari mimi almasdarul mimi da kuma ismul zaman da ismul makan wanda aka jiyo fuskoki guda uku ga ainul kalima wanda ya ambaci guda biyar irin su uh, makadaratan makaduratan makadiratan haka ya ambaci masharakatan mashirukatan mashirikatan aka ya ambaci ma'arabatan ma'arubatan ma'aribatan sannan na hudu ya ambaci mahalakatan mahalukatan mahalikatan wanne ne na biyar wanne ne na biyar makabaratan makaburatan makabaratan ko to wannan su ne ya ambata guda biyar muka ce kuma akwai guda biyu da malamai suke karawa e, daga cikinsu akwai sunan ko mazdarin mai saratan to shi ma an jiyo mai suratan an jiyo mai saratan ko mai saratan mai suratan mai siratan yana nufin sauƙi ko lokacin sauƙi ko wurin sauwaƙewa wanda an jiyo a guda biyu a kansa fanaziratun ila mai sara a jimhur kuma an ji mai sura e, to biyun nan an ji to sai na biyu akwai mazara'a shi ma an jiyo na zara'a na shuka hakanan an jiyo mazuru'atan mazara'atan mazari'atan eh to sai shi mai jami'ul amsal ya ce akwai wasu muka ambaci guda biyu wanda su ne za su zamo tara kenan to su a ba wai musallasai ba ne ga ainul kalima kamar mazbala da kuma mahbara da shi mazbala biyun aka jiyo gare shi an ji damma an ji fataha mazbalatan mazbulatan eh an ka jiyo gare shi shi kuma mahabara ɗayan aka jiyo gare shi shine an ji fataha mahabaratan amma ba a jiyo kasara ba ko ba a jiyo damma ba to shi alfairuzu alfairuzul abadi akwai guda uku shi kuma da ya ƙara waɗanda su kuma damma kawai an ka jiyo gare su daga cikinsu akwai ma'alaku sannan ma'alaku to suka ce an ji damma gare shi ma'aluku da yin damma ga lamun ga galamun sannan akwai almakarumu akwai alma'aunu ma'aluku makarumu ma'aunu to in ka tattara sai su baka sha biyu duka sha biyu ne da su uku ɗin nan da shi mai alƙamusul mahita ya kawo da kuma waɗancan biyu da malamai ke kawowa. eh to shine tafsilin da ya kamata a ce an ƙara yi amma su sauran bakon na farkon to su duka an ji fuskokin guda uku to yanzu kuma zai sake maka bayani akan shi dai maf'ala ɗin amma da ba da ma'anarsa da ta gabata ba faslun fi bina'il maf'alati za a yi bayani akan awon maf'ala liddalalati alal kasara inda yakan zo don ya nuni akan yawaituwar abu abu kaza ya yi yawa to shi ma ana amfani da shi shi ma ana amfani da shi don a samu wannan wannan ma'anar to shi ne ce minismi ma kasu rasmul ardi maf'alatun ya ce ana auna suna da awon maf'alatu eh ko kuma ju'ila maf'alatun ana sanya awon maf'alatu game minismi ma kasura ga duk abin da ya yawaita ismul abdu kuma sunan ya zamo na ƙasa wato yana da alaƙa da wuri yana da alaƙa da bagire yana da alaƙa da ƙasa so kake ka ce wani abu ya yawaita ga ƙasa ya yi yawa to sai ka yi amfani da shi wannan awon ina misali ka misali masba'atin kama awon masba'atin masba'atin ana amfani da shi don a nuna cewa ardun a ce misali ardun masba'atun an gane ma'ana kasiratu sabu'i mai yawan zakoki shine ma'anan masba'atun din ƙasa mai yawan zakoki ko kuma ardun ma'asadatun ƙasa mai yau aika siratul asadi tana da yawan zaki tana da yawan zaki ko ardun mababbatun aika siratun dabbi eh mai yawan damo ko ardun maza'abatun ardun maza'abatun kasiratu zai'abi mai yawan eh ko ardun makalabatun makalabatun kasiratul kilabi ƙasa mai yawan karnuka eh to shi inda ake amfani da ana ana kawo maf'ala don wannan eh ana kawo maf'ala don irin wannan ma'anar ka nuna cewa abu kaza ya yawaita ya yawaita a ƙasa kaza to da an je wannan daga larabawa to amma wannan kamar da zai faɗa nan gaba sunan ya zamo sulasi an gane banda ruba'i banda kumasi banda sulasi shi ba a auna wannan ma'auni gare shi da wannan ma'anar sai dai sulasi mujarradi ko kuma sulasi mazidi to in mazidi ne shine zai faɗi ya za a yi masa sai ce waktu zila akan shafi azza'idu azza'idu shine na ibul fa'il akan shafe harafin ƙari min zil mazidi wata nusa min mazidi amma min zil mazidi ta fi kyau daga suna wanda yake harfansa sun haura uku to ya an zo za a auna wannan ma'aunin da wannan ma'anar sai a shafe wannan harafin ƙari ɗin eh sai a kawo shi da maf'alatun ɗin ina misali kan maf'atin kamar ka ce ardun maf'atun ai kathiratul af'a me al'af'a kwamarci maciji eh to ardun maf'atun kaga af'a af'a kaga harufan sun haura tunda ya fara da hamza to a nan ba za ka ce a ba za ka bar hamza ɗin ba sai ka ce misali ma'afa'atun e ma'afa'atun shi ne asali to amma ba za ka faɗi haka ba sai ka shafe hamza ɗin sai ka ce maf'atun ardun maf'atun kaga an yi mi yawwa an shafe harafi an shafe shi gaba daya ba tasili ba to haka da alƙifa'u musa alƙifa'u ko hmm na shi na ƙur'ani a bakara eh ko mu san kissa ba to kana son ka ce ardun kasiratul qissai to kaga shi ba akwai mi akwai tazaifi ga fa'un to in ka zo auna shi sai ka shafe ta sai ka ce ardun makasatun makasatun ai kasiratul kisai kasiratu kasiratu yawa sai ka sai ka yi takhfifi sai ka yi takhfifin ta to amma wannan ya taƙaita iya sulasi mazidi wanda asalinsa harafinsa uku ne amma sai aka mi sai aka ƙara masa harafin daɗi to kuma kana son ka auna shi da wannan maf'ala ɗin liddalalati alal kasara sai ka shafe za'idin in shadda ce ka yi takfifi sai ka auna shi sai ka auna shi an gane ko? to sai awo na biyu shi kuma wannan mun ji na farko shine muf'ilatun muf'ilatun mimun din nan don magare ta suna kuskure sai su sa mata fata dan ya za an ce muf'ilatun ya zama maimai kenan to muf'ilatun ne haka na akwai awon muf'ilatun shi ma ju'ila muf'ilatun an sanya muf'ila wa muf'ilatun kenan ko ai wajji ila muf'ilatun an sanya muf'ila shi ma dalalati alal kasara don ta nuni akan kasara yawa kenan an gane misali ardun mu'ushibatun ardun mu'ushibatun me ake nufi hmm? kasiratul eh kasiratul ushbi to shi ake nufi to haka kuma aka ce ardun musbi'atun kasiratu subu'i an gane ko ardun mubukilatun ai kasiratul bakali to amma shi galiba ana hada shi da wanda ya biyo bayansa wa af'alat hada su ake yi sai a ce a ashabat fahiya mu'ushiba abaqalat fahiya mubqila as'abat fahiya musbi'a musbi'a eh to galibi haka hada su ake yi eh to wa af'alat din wa af'alat din tare yake da muf'ilatun din to shi ma akan kawo shi don a yi nuni kan cewa ƙasa wani abu ya yi yawa a kanta to shi ne ya ce uhtumila an naƙalto su ma wannan ma'aunan guda biyu da wancan na suna da wannan na fi'ili an humu daga larabawa fi zalika akan ita wannan ma'anar liddalalata alal kasara to wannan shi ne to su ne ma'aunan nan guda biyu ko kuma ka ce zuwa uku su ake amfani da su domin a auna duk abin da ya yi yawa ko abin da yake dilala akan cewa ya yawaita ga ƙasa to sai a kawo shi eh akwai irin su suna da yawa ne suna da yawa to gairu sulasi to wani sulasi fa wanda kuma ba mazidi ba ka gairu sulasi shine ruba'i mujarradi ko ko humasi ko sudasi to shi ko ya za a mu'amalance shi da wannan ma'aunin sai ce mumtane on ya hannu mai hannuwa ne min zalwada'i daga wannan yanayin shi ba amfani da shi a nan sai dai can ka koma wani usulubi saboda ba a ji laraba sun abin nan ba sai ce amma fa wa rubba ma ya karamta rubba ana litta kalili wa rubbama ya karanta ja'a nadirun aka samu wanda yake nadiri minhu daga wannan ma'aunin ƙubila kuma aka karɓe shi a wurin larabawa mana an samu wasu afa'al ko wasu sunaye an samu wasu sunaye da suka wuce sulasi kuma aka ji laraba sun bashi wannan awon to in ma ka ga wannan an karɓe shi ne a matsayin nadiri wannan nadiru kuma la hukuma kenan kaga bai canza asalin ka'idan ba bai canza asalin ka'idan ba ina misali yanzu kama a ƙarabu kunama kaga harufan sun wuce me a ƙarabu kaga ruba'i ne to sai aka ji laraba sun ce mu'aqarabatun ardun mu'aqarabatun duk da akwai saɓani wajen harraka ra'un ɗin shi siboyi yana gana a yi mata fatha malaminsa kuma yana gana a yi mata kasara sai a ce mu'aqaribatun eh agun malaminsa amma shi siboyi ya ce fataha za a yi mu'aqarabatun za a ce ma'ana kasiratul aqrabi ardun mu'aqarabatun kasiratul aqrabi tana da yawan kunamu ko ardun musa'alabatun sa'alabu dila hmm kaga ruba'i ne shi ma ko to aji kuma sun ce ardun musa'alabatun eh to amma dun nadir ne wannan eh ai kasiratu sa'alabi kasiratu as-sa'alabi kenan wannan sai dai ka haddace amma ba za ka yi ba za ka yi kiyasi ba inda ka ji laraba sun faɗa to kai ma ka faɗa ka tsaya inda sun ka tsaya wala ta'adul lazi kadin nukila abinda aka nakalto to kaka ketare shi to shi wancan awon dai ko kuma wannan awon dai da ake magana a kansa to yakan zo don wata ma'ana ba don bayani akan lidalala alal kasara ba yakan zo li bayani sabab don ya nuna sababin aukuwar abu shi maf'ala ɗin kamar yadda ya zo a hadisi alwaladu mabakhalatun wa majbanatun ɗa to sabab ne na sa uba ya zama marowaci saboda da da bai da ɗan to duk abin da ya samu bai tunanin kowa zai iya sadaka zai iya kyauta zai iya kubuwa da in ka saba ma da duk bukata ta same ka ka tunkare shi yana aure zai ce to ka fa san yanzu akwai bambanci akwai iyali eh ba ba haka bane ai akwai iyali ai abubuwa sun canza yanzu akwai akwai nauyi kai da eh to da sabab ne na uba ya zama marowaci in ji manzan Allah haka hadisi yanzu gane? wa majbanatun kuma ɗa sabab ne na sa uba ya zama matsoraci ko yaƙi za ana abinda yake fara tunani ɗansa to ya an kashe shewa zai riƙe ɗana to ba gaba na kama hanyar zamfara inki da nafin suka ɗauke ni to wa ko ba gaba ne to amma da da bai da ɗan tunanin kowa eh to amma ba ga kowa ba tunda sabab an kace abinda zai zama sabab gare ka ba shi zai zama sabab ga wani ba wani yana da ƴaƴa amma kuma duk bai da rowa bai da mi bai da tsoro eh hukuncin ba wai am ne ga kowa ba a mafi yawa dai ga al'ada ga ɗabi'a to ɗaya kan abin nan to nan malamai suka ce maf'ala li bayani sabab a gane eh kenan banda zuwan ta dalala alal kasara kuma ta kan zo li bayani sabab ko to akwai wannan sai mu kwana anan an dawo wani sati wala Allah samu a kammala kila don babi fasali ɗaya ya rage fasulun fi bina il'ala yadda za ka auno ala kayan aiki irin su yuka gatari da sauransu su ma suna da nasu auzanu yadda ake auda su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah